guda biyu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan safiya mai albarka yau yau muna tara ga watan arafa ana tara yau yinin arafa sha biyu wannan ne kuma watan sha biyu daga cikin watannin addinin musulunci shi ne watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida a wannan masallaci ne albarka masallacin jarar qur'an da ke nan ganyen goda saminaka inda muke gabatar da darussa a cikin ainihin wato littafai na addinin musulunci Allah ya mafi sarki muke roƙo ya dace da mu da alkhairan duniya da lafiya. Yana daga cikin alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan al'umma shi ne, Allah maɗaukacin sarki yakan ɗaukaka abin da ya so a cikin halittinsa. Hatta cikin annabawa da manzanni Allah ya fifita wasu akan wasu. Allah ta'ala yana cewa wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd haƙiƙa mun fifita wasu annabawa a kan wasu wannan wata na hijja yana daga cikin watanni guda goma sha biyu waɗanda Allah ta'ala ya ƙaddara sun shekara a lissafin wata ke banda lissafin rana so a cikinsu kuma Allah ta'ala ta yi keɓance guda hudu ya zama su ne masu alfarma cikinsu akwai zulkaida akwai zulhijja sannan akwai al-muharram sannan akwai wata rajab wanda yake tsakanin jima'a da akhir da kuma watan sha'ban wannan yini jama'a yini ne wanda yake mai girma kwarai da gaske Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da kwanakin nan guda goma wanda mun yi karatu a kai mun bayyana falalansu da kuma yin ayyukan alkhairi a ciki kai hatta sabon Allah da bawa zai yi girman zunubinsu ba ɗaya bane da sauran watanni wanda za ka yi fiye da waɗannan watanni masu alfarma dan Allah ta'ala cewa yayi fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni waɗannan kwanaki guda takwas sun riga sun gabata kuma da yawa sun yi ayyuka na alkhairi da yawa masu yin azumi suna yi masu yin sadaka suna yi masu tilawar alqur'ani mai girma masu yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin dangogi na alkhairi suna yi Allah ka sanya mu cikin waɗanda muka rabauci waɗannan kwanaki shi wannan yini na yinin arafa yini na tara yana daga cikin mafifitan yini daga cikin kwanakin duniya baki ɗaya a cikin kwanakin nan guda goma na farkon watan zulhijja wannan yinin da muke a yau yana daga cikin yinin da ya fi kowanne daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya fifita waɗannan kwanaki ne saboda abin da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana azumtan kwanaki tara na watan Zulhijja da kuma ranar Ashura da kuma kwanaki uku a kowane wata sannan imam muslim ya fitar da hadisi daga abu qatada al-ansari Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda abu qatada yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam su'ila an sawmi yawm arafa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da wai azumin ranar arafa azumin yinin tara ga wata yaya falalansa yake فقال صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله صلى الله عليه وسلم يشي يكفر السنة الماضية والباقية أذني أيو ترق وتا ينا كنكري زنبان شكرة دتوشي من سامنوا لايا دكما شكرة دترقي وتبع أمتش كنت بقى أمك غاني بقى zunubanka nan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar Allah zai gafarta maka zunubanka na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya rage mana ‘yan kwanaki ne a fita wannan shekaran su ma Allah ta'ala zai gafarta maka azumi ne na yini guda ɗaya don haka malamai suke yawan faɗaitar da mutane a zuciyar wannan yini da yawan mutane sun gafala da barin ayyuka a cikin waɗannan kwanaki guda goma sai dai alhamdulillah da yawa daga cikin malamai suna farkar da mutane musamman a cikin attawasul ijtima'iyya a social media da sauran kafafe ana ta faɗakar da mutane ayyukan alkhairi a waɗannan kwanaki musamman wannan yinin na yau yau yinin arafa jama'a ina fata an gane wannan don haka idan ma baka kwana da niyyar yin azumi ba an wayi gari yau da safe baka da wata matsalar da zaka zai saka haka yin azumi to ya kamata kai azumi Allah ya sa mun gani kwarai da gaske ya kamata kai azumi saboda azumin nafila ba shi da ka'ida cewa sai ka kwana da niyya kawai da safe ka tashi aka ce maka wani ai yau ranar arafa ce subhanallahi ka ga ai ko sahur ban yi ba ake to ka zarce kawai ka yi ɗaure wannan ɗauren shi ne mafi alkhairi a gare ka don ya ku jama'a mu sani mafi yawan irin waɗannan damammaki da ke zuwa sau ɗaya a shekara idan ka bari ta wuce ka wallahi ba ka da tabbacin cewa shekara mai zuwa za a yi tare da kai in ko Allah ya taimake ka akai da kai kai ma ka samu wannan falalar daga wurin Allah to sai kai ma Allah godiya ko da mutuwa za ta same ka insha Allah komai zai zo maka da sauki Allah ka samu iya Allah ka samu iya menene abin da ya kamata a yawaita a wannan yini jama'a wannan yinin da muke gani na yau yini ne wanda yana da dimbin alkhairi masu yawa kwarai da gaske annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a hadisi ingantacce yake cewa a yau yinin arafa yau ne ranar da Allah madaukakin sarki yake yi wa mala'iku alfahari da bayinsa waɗanda ke taruwa a wannan wuri mutane kusan miliyan nawa aka ce wannan shekarar kusan miliyan biyu aka ce ko da wani abu adadin mahadashin da suka je ba ana maganan ɗari uku ba ne ko ɗari biyar ko dubu ana maganan mutane miliyan sun tafi don wannan aiki imam abu dawud ya fitar da hadisi a cikin sunan dinsa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yawmu arafa wa yawmun nahar wa ayyamu mina iduna ahli islam yinin arafa da ranar babban sallah ranar yanka da kuma kwanakin mina su ne kwanakin idin mu musulmi naka duk wani kwanaki da zaga ana sabu kukuwa ana ɗinkin sabon kaya wanda sai dai idin wasu sai dai idin wasu amma ba idin musulmi ba idan musulmi gashi manzon Allah ya bayani kenan kwanakin idin kaga yau ma tana cikin kwanaki ji manzon Allah sannan gobe babban sallah ko sannan sai kwanakin mina jibi da gata duk kwanaki ne mun gane wannan kwanaki ne masu ɗimbin albarka jama'a sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ma min yawmin akthar min an ya'tika Allah fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafa babu wani yinin da Allah madaukakin sarki yake yawan yanta wuyayen bayansa daga wuta ya lamunce musu gidan aljanna min yawmi Arafa kaman wannan yinin na Arafa wa innahu la yadlu lalle Allah madaukakin sarki yana kusantowa irin wanda ta dace da shi thumma yubahi bihim almalaika sannan ya wa malaiku albahari yace musu ma arada haula menene waɗannan bayin na wace nema a wurina mala'iku za su ba shi amsa cewa sun zo ne suna neman gafaranka suna neman kaza da kaza Allah ya ce wa mala'iku ku shaida cewa dukkanin su ranka ta kaf na gafarta musu kai da baka je ba sai kai azumi sai kai tilawan alqur'ani sai kai yawaita ambaton Allah da zikirorin da suka tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama kai ma kai tarayya da waɗannan mutane da ke filin arafa ana sa rai kai ma Allah ya maka wancan jama'a mun gane wannan kenan ko da baka je aikin hajji ba to kai ma akwai abubuwan da aka sunnanta maka waɗanda ya kamata ka yi a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani yinin da shaitan ke shiga cikin takaici da tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da shiga cikin halin kakanikayi kamar wannan yinin na arafa idan yi karo wajen arafa ya ga yadda Allah ke saukar da rahama da gafara da alherai da amsa addu'o'i haka shaitan zai tsere a guje ya je ka gube ta shiba kuka ya ce na yi hasara na yi hasara na yi hasara saboda duk taɓaran da ya sa mutane suka yi duk irin manyan zunubai da ya sa mutane suka yi gashi yau Allah zai kankare musu zunuban su koma kamar ranan da mahaifansu ka haife su kaga aiki ai ya lalace ko wani kuma daga nan ya roƙa wa kansa shari'a ba zai ƙara ɓata ba har abada har ya koma ga Allah jama'a mun gane wannan wani talauci ya dame shi dama shi kisa shi yin barna to ya roƙi Allah ya Allah ka wadata ni Allah kuma ya ce na amsa na wadata ka me ya rage duniya ne burgo shikin wani ya roƙi Allah ya Allah ka bani ya Allah ƴaƴana sun lalace Allah ka kimtsa musu Allah ka gyara musu Allah ya ce maka nayi me ya rage sai daga yaro kawai ya shirya wani malamin yana ba da labarin wani bawan Allah a wasu shekaru ya zo wajen safa da marwa daidai inda ake yin addu'a sai ya tsaya yana addu'a yana cewa ya Allah kada ka bar ni ban da ɗa Allah ka bani haihuwar ɗa Allah ka azurta ni da ɗa kawai abin da yake faɗi kenan don haka wannan mutumin kun san masu aikin ka'aba akwai wanda zai shekara talatin arba'in hamsin yana wannan aiki shi bai da wani aikin da yake a duniya sai kula da wannan wurare ana biyan shi albashi ya ishe shi kuma tsawon rayuwar shi da shi da iyalansa ba wani mai matsala ba irin najeriya ba ne na abishin gwamnati ya fi kowa zama matsiyaci from 80 to prison Allah ka tsare mu don haka wannan mutum ya ce lokacin shi ma yana ɗan saurayi sosai me ya faru sai wannan bawan Allah bayan ya addu'a ya tafi bayan shekara goma sha takwas bayan shekara goma sha takwas sai ga wannan mutumin ya dawo the same a wannan wurin ya zo yana roƙon Allah ya Allah ka kashe ɗana ya Allah ka kashe wannan ɗan da ka bani Allah ka ɗauki ransa sai shi wannan bawan Allah da ke tsaye a wannan wurin sai sai shi a malam eh ba kai bane ka zo wannan wurin shekara goma sha takwas ka wuce kake roƙon Allah ya baka ɗa yace ni ne ce me ya faru yace ɗana ya lalace kullum ta min da hankali yake yi ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da ibada ba ruwan shi da kaza da kaza yace amma ko in kai haka kai hasara yace me yasa ba za ka roki Allah ya ya shirya maka wannan din naka ba me yasa ba za ka roki Allah ya gyara maka wannan din naka ba sai yace kuma haka ne sai ya koma ya Allah ka shirye min da dana ya Allah ka yi min kaza shekara mai zuwa sai gashi ya dawo shi da dan Allah ya shirye da dan gaba daya ya zama mutum kirki to ka lissafa irin alkhairi irin albarka da Allah madaukakin sarki yake saukarwa a wannan yini na Arafa yayi al'amari yake to kuma in Allah ta'ala ya tashi da wanda ya je da wanda bai je ba duk wannan alheri yana shafa su shi yasa kai da kake gida sai aka ce da kai ne kayi azumi sannan ka yawaita ambaton Allah jama'a mun gane wannan ko Allah madaukakin sarki ya samu dace bayan wannan jama'a cikin abubuwan da ake so mu yawaita musamman a waɗannan kwanaki ya ku jama'a ko a wannan yini shine yawan ambaton Allah subhanahu wata'ala domin akwai abubuwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sunnanta mana yin su musamman a waɗannan kwanaki ana son mu yawaita ambaton Allah hadisin Tirmidhi wanda ya rawaito daga Amr Shu'aib Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi Abdullahi dan Amru dan Asi Allah ya kara mishi yadda shi da mahaifinsa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khairu du'a'i du'a'i yawmi arafa mafificiyar addu'a ita ce addu'ar yinin arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli mafi alherin abin da na faɗi ni da annabawan da suka zo gabani na in ji manzon Allah shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir jama'a kun ji la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ka yawaita ambaton Allah subhanahu wa ta'ala musamman a waɗannan kwanaki. Al'imam Abul Walid al-Baji ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya ce, Abin da ake nufi, ka yawaita ambaton Allah a wannan yini, ya ce, Aksar zikir, ko aksar zikiri barakatun wa azamahu thawaban wa aqrabahu ijabatan. mafificiyan yawan ambaton Allah mai albarka da wanda ya fi kowanne yawan lada da wanda ya fi kowanne kusanci Allah ya karɓa maka abin da ka roƙa shi ne faɗin wannan zikiri na manzon Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir jama'an na fata an gane wannan wannan kenan don haka ana son mutum ya yawaita wannan addu'a sannan kadan wanta da yawan kabarorin nan wannan ma shine abin da ya kamata a dinga tawa a masallatai dan a rika tunatar da mutane wannan bidiyon Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
قفل لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون dukkanin waɗannan zikirorin jama'a suka tabbata daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin su Abdullahi dan Mas'ud da su Abdullahi dan Abbas da sauran sahabbai ya tabbata suna yin su musamman a waɗannan kwanaki don haka yana da kyau kwarai da gaskiya ko jama'a mu dage kwarai da gaske mu ga cewa muna yawaita waɗannan zikirori da yawan ambaton Allah a waɗannan yini kada mu sanya wa kanmu jin waƙe-waƙe yawan kalle-kalle a yayin da muke azumi ko muna yawan faɗin maganganun da ba su dace ba a wurin hiran mu raya su da ambaton Allah kana zaune ana hira za ka iya faɗi a faɗin ku wanda kuke da la'i Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا كي يوي تيم أنبة الله أذن فانكي سنة كي يوي الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الرواية تزو الرواية تزو لقى إمام أحمد بن حنبل النبي صلى الله عليه وسلم a wannan addu'a yana cewa afdalu afdalu du'a'i wa kinam yana cewa aktharu du'a'i rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a wannan gini shine fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan addu'a jama'a mun sani tana daga cikin addu'o'in da idan mutum ya roƙi Allah da ita duk abin da ka roƙa Allah zai maka kada gunta da hadisin wannan bawan Allah wanda ya zo yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana roƙon Allah yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم من قال لك قد غفر له قد غفر له قد غفر له بحديث اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ذاك إقارة وذك أدو أدك سوق بك ألا لك manzo Allah yake cewa wannan ya roki Allah da sunayen Allah mafi ya daukaka wanda idan aka kirayi Allah da su yana amsawa idan aka yi biyan wata bukata Allah yana biya ga yau fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin manzo Allah yake ba mutumin da zai wuce fadin wannan face duk abin da ya roki Allah Allah ya yi masa jama'a rayuwa dama ce ka dama a cikin dukkanin dama da Allah ya baka kafin wannan dama ta dame ka sai kuma dame kan da kai sai ya dame ka ka wannan ya zama kenan rayuwar da babu amfani Allah ka tsare mana imani bayan wannan ya ku jama'a yadda muka ji wannan to yana da kyau mu sani Allah ta'ala a kowane yini yana cin ayyuka ne kulla yaumin huwa fi sha'an yana gafarta zunubai yana yaye dukkanin bakin ciki yana ainihin wato yantar da wanda aka kama a matsayin bawa ko aka rike shi yana taimakon wanda aka zalunta yana karya azzalimi yana yin rahama ga talakawa yana baiwa taimako ga wanda ke neman dauki Allah ta'ala yana bayar da yana zuba kaddara da kowane irin abin da aka roƙe shi a lokutan su sannan Allah ta'ala yana gudanar da wannan a bisa tsari yana yin abin da ya ga dama don haka dukkanin al'amura na hannun ne roƙi Allah kana da wata damuwa kana da wata bukata yau yinin arafa malam zauna ka yi addu'a da yawa da yawa tun daga safen nan har zuwa yammaci musamman ma yammaci malam bayan la'asar ɗin nan ai dole ka dage malam ka zage dantse inda samu ne kana gida ka tara mataka da yayanka ku ta addu'a mana addu'o'i na alkhairi kai manomi ne roki Allah da muna mai albarka noman ranin da ya zuba roki Allah ya baka alkhairi albarka a wanda noman da zaka yi ya kuma kare ni kabin da zaka noma mai kiwo ne kai roki Allah alkhairin kiwon da kake ya sa maka albarka duk wani abin da kake a rayuwa kana da bukatar ka sa wa Allah albarka ka ka roki Allah akwai abin da kake nema ne Allah ya baka ka roki Allah ya sa wannan ya zama alkhairi a gare ka in bai zama alkhairin ba Allah ya canza maka da wanda ya fi wannan zama alkhairi a gare ka ya ku jama'a waɗannan alkhairai da wannan yini suna da yawa kwarai da gaske don haka kaga na farko ga gafarta zunubai ga dimbin alkhairi da Allah ta'ala ke saukarwa ga ayyuka na alkhairi waɗanda ake son a yi a wannan yini in so samu ne kada ka bari wannan yini ya wuce ba tare da kai sadaka ba kai sadaka ka taimaki wanda ke bukatar taimako in akwai wanda ke cikin talauci ka dan taimaka masa da gwargwadon abin da zai iya ci gobe ana ranar idi akwai bukata da yawa dan abin da aka yanka dan mafi yawa ya ake nama ko a yanka yan kaji ne zaka yanka ba layya ba ke nufi dan kaji ne dan kaukawa da ake yi ne sauran su yawanci da yawa ake a shirya naman saboda gobe mu ji tsoron Allah mu duba makotanmu mu duba yan uwanmu mu duba mu bukata a gefen mu kowanne mutum ya taimakawa waɗanda yake jin cewa ya zama wajibi akan sai ya taimake su domin daga cikin alkhairin da zaka sunnan talayya shine fakulu minha wa at'imu alqani'a wal mu'tar kaji dukkanin wani wanda ke talaka da mabukaci ana son a ciyar da su daga wannan naman layyan da aka yi kada kai ka cinye kai kadai mun zalla ka raba uku daya kai sadaka da shi daya a sha kwanakin sallah daya a dan ajiye zuwa dan bayan sallah a dan bashi a dan kaci ko ana dan zare dai dai ana ci eh ba komai dan je ka raba kashi dai menene a ciki in Allah ya ma wadata yan ka shanu malam raba wa mutane baka sani ba yaso da yawa muni wa kan mugunta akwai wani alkhairin da Allah ya aje maka yana jiran ka ne ka taimaki wani yana jiran ka ne kai sadaka yana jira ne ka ɗauka daga cikin abin da Allah ya yi maka ka yi shi ma ya baka wannan alkhairin wallahi sai ka yi shi ma Allah sai ya aje abin saboda wannan arzikin da aka kaddara maka an sanya mishi condition an gani conditional ne ma'ana idan ka ba da kyauta kaza ka ciyar da abinci kaza za a yi ma kaza da kaza mun gane wannan to kaga wannan idan baka yi ba kayi wanka mene sake geduwa ashe lokacin da kake yin rowa kanka kakewa ba Allah kakewa ba ba wanda ka hana kakewa ruwan ba wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara Allah mawadaci ne ku ne mabiyata ku ne talakawa ku ne mabukata wa in tatawallaw يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم idan kuka juya baya kuka bijire kuka kiya Allah ya Allah zai canza wasu mutanen ba ku ba sannan ba su zama irin ku ba dan haka wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi wanda duk yayi ruwa kanka iwa ko baka ji maroci kanka kaiwa baka yi wa Allah ruwa ba shi ya baka shi ya baka sha tun daga daukan cikin ka Allah ya maka hidima kuma har ran da zaka koma gare shi ne maka hidima kuma har ran alkiyama ne maka hidima in kai aiki alkhairi ya ma ji tare sakamako ya saka aljanna in kai tsiyata ko iri iri Allah ta'ala ya babbaka ka a wuta ya maka adalci a bisa abin da ka aikata dan Allah baya zalunci yana azabtar da bayan ne da adalci shi yasa ba a roƙon Allah ya maka adalci kace ya Allah kai mun adalci a'a a Allah kai min rangwame Allah kai min falala Allah kai min rahma i dan kai dan adam waye kai a wannan kana roƙawa kanka ne kai ka zama mai adalci a cikin mutane amma ba ka roƙa ka ce ya Allah kai min adalci a a adalcin Allah malam ba kyau a wurin ba ba kyau mm dan manzon Allah cewa yi man nuqishil hisaba uzziba duk wanda aka yi wa kalata a wajen hisabi shine bin diddigi to wannan mutum sai an masa azaba a ranar kiyama ko manzo Allah ya faɗa ce babu wani ɗaya cikin ku wanda zallan zunzurutin tsabar aikinsa zai sa ya samu gidan aljanna sabai suka ce a wala an ya rasulullah manzo Allah har da kai ce wala ana har da ni manzo Allah ce har da ni إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وبفضل رحمة منه سيدا ألا يا للبيني دفل الرحمة رجل كي سننا كي لا باي بل تنامني سيالا من شمك kwashi an baka gatar zunubi kai duk ya tafi da zaka yi karanta wannan jin so dai shikenan ya cinye wannan aikin zunubi kaga wannan ya zama shafa labari shi Allah ka samu duba jama'a yana da muhimmanci kwarai da gaske waɗannan kwanaki maraya su da ambaton Allah gobe idi dama waɗannan kabarbari da ake yi a waɗannan kwanaki jama'a tun daga ranar ɗaya ga wata ne shi yasa ka je ƙasashen Saudiya za ka fa an kunna a masallaci an bar shi yana ta yi kuma wallahi ambaton Allah ne ina zariya shekaran jiya na shiga na fef zan je wajen kwadago sai ɗan na fef ɗin irin kiɗa-kiɗi da suke sawa kawai sai ya sa wannan abin yana ta yi alfaɗe shi a wannan Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah duk wanda ke nafin kowa ya shiru kowa sai ya dinga yi kowa sai ya dinga yi muna hawa na wani yaro kuma za mu dawo abin ba daɗi lastauta wani shaɗani ma ya sa wani kiɗa shi kan shi yana yana ɗan girgiza kai to ba a ji shi za malam wato rayuwar nan daga ran da ka rasa mai baka tarbiyya wallahi kai hasara sannan baka bi wata hanya ka san hanyar da karkatacciya ce wanda kake bi din ma bai damu da kai ba bai ma damu ka samu aljanna ba ina kai ina shi ka nemi wanda zai baka tarbiyya ya gaya maka Allah ya ɗora ka akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya kai riko da wannan ka huta rayuwa tarbiyya ce malam daga ran da ka ce karar tarbiyya shikenan ka lalace yanzu don Allah ya tambaye ku mutumin da ya sanya tilawar alqur'ani mai girma a shagon sai ke sauraro da wanda ya sa waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe ana ana ana ana piano ana kiɗan koko ko kiɗan taushi ne kuma dai meye ana yi ɗaya ke da wanda ya sa qur'ani ɗaya ke da wanda ya sa wa'azi ɗaya ke da wanda ya sa ambaton Allah a waɗannan kwanaki kaba barna ana ta yi ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane ba amma tazyin ne na shaidan wani ce maka Allah in ba ya sake annabi shi ba iya aiki a ka saba wa kanka ne dama ka tarbiyyaci kanka ne akan wannan hanya ta tsiya amma inda ka so za ka bi wanka tarbiyya an kaji shago wani qur'ani tun daga safi har dare kuma tela ne ko mai wani aiki ne na hannu yana kuma yana jin daɗin abin kuma in dai yana jin kira'an nan bai iya bace haka da kuma haka bane duk ɗaya ne ai amma wancan ya sami munin tarbiyya Allah ka kiyashe mu kuma galibi inda yara ke zuwa koyan aiki ne idan uban su dama mai yawan jin kiɗa ne to su ma za su taso wallahi malam in ka kai ɗanka wajen koyan aiki ya zama uban gidansa baya sallah akan lokaci yana gidi da sallah haka zai koya ɗanka wannan lacin sai bai sallah ba kawai ba ana cin aiki sai zai yi sallah ka gaba da Allah ka koya yi sallah za ka je min nan in ga magana kun suna naftan sai an gama ko ne ya diddin gura Allahu akbar ya bankar kirji to ba iya sallar ba Allah ga naka ko Allah ya kiyaye wa alaikum salam na'am Allah ba zai maka ne shi ba ai duk maganar da ake yi cewa Allah zai karɓi ayyuka Allah zai gafara banda bishin haram wallahi tallahi banda bishin haram domin hadisin Abu Huraira da Imam Muslim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah ta'ala mai sarki ne baya karɓan kowane aiki sai mai sarki yanzu wani yana duk shekara ta ya ɗebi kuɗin layita gwamnati na talakawa ya tafi aikin haji ya je umara su kaza ya yi kaza su kaza yanzu wani yana nan ja kamar labari shi babban mutum ne a wata ma'aikata yana cikin aikin shi aka canji saura wata shi da ya ritaya ana gaya mishi kawai ya zama shocked kawai ji shi ya kama bari shi ke rinta asibiti kaga shi kuma za a tura shi leave na kusan wata biyar kafin ya aje aikin so ofisin wani zai hau kuma zai binciki duk abubuwan da ya yi kafin ya je ya dawo to bai shirya kashi kuma kayan ba ba abin da ya tsina nan wa kansa ya zama na kana aikin gwamnati da je ka nemi sana'a malam da je ka nemi sana'a Allah ka ciyar da mu Allah ka sa mana albarka yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda za a yi musamman a gobe shine sallar idi jama'a sallar idi wajiba ce da mafi ingancin zantukan malamai an gani shi za a ci a fita kowa da kowa amma wannan karan kada a fita kowa da kowa a dan bar wasu a gida idan muna faɗin a fitan nan wasu su fita kwansu da kwakwatansu su ba mu barayi ɗin iskan yaran nan su dinga faɗa gidan jama'a suna sace musu kayan ji a bar masu gadi a gidan ya amma a fita idi sosai dai matsala guda ɗaya idan idi ta haɗu da juma'a ya lamarin yake da yawa daga cikin malamai kila mun shagi a social media wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza amma dai zan ce mafi inganci ita ma idi juma'a ita ma idi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa a yau idi guda biyu sun haɗu muku don haka duk wanda ya sallar idi to in ya so ba sai ya ji sallar juma'a ba a matsayin wajibi ina fata an gane kenan tana saryan da zuwan juma'a na wajibi amma mu zai sallar azhar ɗinsa a gida in ka so ka yi haɗa kai da iyalan ku sallar azhar ina fata an gane wannan amma ka ce shi liman dole ne ya sallar juma'a bayan ya yi ne sallar idi kuma ya zo yi wa mutane sallar juma'a juma'a mun gane wannan kwarai da gaske saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya faɗi a wurin sallar idi cewa yau idi guda biyu sun haɗu muku don haka duk wanda yake so ko ya ga dama to ya je sallar juma'a ya ce mu dai za mu sallar juma'a amma waɗanda suke ba su da hali an ɗauke musu sallami sallami wa matsayin farilla amma za ka yi azahar ɗinka a gida amma masu cewa ba juma'a kuma ba azahar wannan maganar ya rauni shi na akwai waɗannan masu wannan abin nan masu wannan fahimta cewa asarin abdullahi dan zubair yana nuna cewa ba maganar yin juma'a ba magana yin azhar amma wannan magana ta ce mai rauni ce bayan tattaunawa mai tsawo da malamai suke ba zai a ce na kawo dukkan nasoshin ba sai mu da kurewar lokaci dan wasu mutane abin da suke bukatar su ji kawai dan kano na abin da zai zanto mai amfani a gare su Allah ta'ala ya samu dace ya ku jama'a cikin dukkanin abubuwan da muka faɗa idan mun duba da kyau za mu ga cewa ashe ayyuka suna da falala wasu sun fi wasu falala wasu sun fi wasu alkhairi musamman a gobe idi a je sallan idi in an dawo a zo kuma yanka abin yankawa wasu ake in za ka je idi tun da safe ka yi wanka na yinin mai yini idi a matsayin sunna ka kama hanyar ka ta zuwa idi so samu idan ka kama hanya kana yi kana ambaton Allah kana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah har zuwa ƙarshe saboda me hatta namun layya Allah ta'ala cewa yi kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum kamar haka ne muka hore muku waɗannan dabbobi na ni'ima ku yanka su a matsayin ibada don ku girmama Allah akan shiryar da ku da yi wala allakum tashkurun kuma don ku yi godiya ga Allah akan ni'imomin da ya muku ka kama hanya ka tafi idi ba a yi sallar nafila idan an yi tafsirin idi sannan ana son ka sa mafi kyawun tufafinka ka ƙura a daka malam ka babin da malamai islamiyya ku ce ba daidai ba ne wasu malamai islamiyyu sai ga yara da yin hudu islamiyya ranar idi kai ka ji da Allah kai ka ji da Allah ko a bari yan mata ba za su sa kayan kaya mai kyau din ba wai ta ranar yawan sallah ai ba ka ke ba so ake ka ci kwalliyan ka je gaban Allah da wannan kwalliyar taka a matsayin kai gode wa Allah Allah ya duba kai alfahari da kai ya ƙara maka daga cikin nimominsu da fadalolinsa saboda haka abin da muke cewa yara ku sanya kayan ku kura a daka maza kowa ya sa kayansa mafi kyawu a fesa turare malam a ci kwalliya malam a kyau a ɗan kafa ƴan hulan nan madalla ku kuma mata a guji sa turare a guji sa turare a guji kuma bayyana ado kin yi adon ki a ki bayyana tsakanin ke da mata yan uwanki ne amma ki fito da hijabin ki dogo yawwa hadda safa a kafarki in ki sa samu ne ki sa hadda niqabi in ba in ba ki sa kuma shikenan ba matsala dama shi niqabi ba wajibi bane sanya shi niqabi ba wajibi bane sa amma an sa din yana da kyau kware da gaske sannan hatta mata masu haila ake su je idi in ji annabi Muhammad yace hatta zawatul qudr su je amma su kasu zauna a inda mata za su yi sallar idi sai su zauna daga can baya saboda su ma su yi su ma su halarci wannan alkhairi dan annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai da yawa yana cewa wanda ya je sallar idi aka yi sallar idi ya zauna har ya mai hudu ba aka kammala sallah ana tsare Allah ta'ala ya kankare mai zunubansa gaba daya yadda ya alfahari da mutanen suka je aikin haji kuma haka Allah zai alfahari da ku ya ce malaku shida na gafarta musu me yafi maka alkhairi kamar wannan sannan so samu ne jama'a je da wuri in kana da gugayi da tun yau in kana shiri kai tun yau ka fita gobe da wuri mu a yankunan namu ne ake sallar idi ma latti sai karfe tara amma malam a birane karfe bakwai da rabi da safe wasu takwas saura latti na ƙashi ne masu takwas saboda akwai kamun baki da ake yi gobe ba za ka ci abinci ba kafin ka fita ina idi kuma akwai masu larura na fata an gane wannan saboda kan an ce sai karfe tara ko tara da rabi wasu sai su galabaita lokacin rana ta riga ta fito ko gari ya ɗan ɗau zafi amma idan aka je da wurin sai a yi sannan kuma a yi dogon hudu ba kowa ya zo ya saurara don ba wasu ba wani mai wasu harkoki da wasu abubuwa haka an gane wannan amma da Allah su limamu sun duba yanayin mu ne kila idan an ce a yi da wurin ba ma zuwa da wuri wanda kuma an sha yin haka sai ga mafi rabi duk ba samu sallar ba saboda mu dama mu saba yin sammako ba ba mu saba ba to gwara ban mu a taran kawai ko wani daga suka je ka hau ɗani wani kullum sha iri ɗani yake hawa ku zama ka hawa ɗani ko me nake nufi to in kun sani kullum ma da wani wani raka'a ɗaya ke samu wani ba kullum raka'a ɗaya ne a iri in kuma ma ya sa'a to sai ya samu zaman tahiya sai ya tashi ya kawo Allah ya kiyaye jama'a mu yi kokari a fita da wuri sannan in so samu ne hanyar da ka je ba za ka dawo ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yana sauya hanya sannan kwanaki ne bayan an yi sallah ci gaba da yi wa juna barka taqabbal Allahu minna wa minkum eidukum mubarak wa ayyamukum sa'ida taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal da sauran abubuwa a ci gaba da ziyartar juna ana sada zumuncin juna ana dafa abinci ana kaiwa wurare daban-daban na zumunci in kuna da ɗan majalisa ko inda kuke ɗan gaggaisa da jama'a ai abinci a kawo kowa ya kawo abinci dan ranar sallan na malam wani yana nan malam abin da zai ci aka gare shi sai dai tsayawa tsayawa shi yayi nan yayi sai inda zai sa kan shi amma ka ɗan yi abincin naka fito da shi za ga wani ya zo kawai ya ci abincin shi ya yi kwama sha Allah masha Allah ya ci ya yi ma'adin salati ya yi gaba ga kacin da wani mabukaci Allah ta'ala ya samu dace Allah kai mana jagoranci da alkhairi wannan yin arafa Allah ka ba mu ku azumta da alkhairi Allah ka karba mana Allah muna roƙonka ka amsa mana dukkanin addu'o'i mu zamu gabatar a wannan yini Allah ka ba mu ikon cin gajiyar dukkanin waɗannan kwanaki da waɗannan ayyuka da alkhairi a waɗannan kwanaki ya Allah ka ba mu ikon riskar abin da muka yi sakaci da shi wanda ya wuce na rayuwarmu ka sanya ya zamto kafara a gare mu ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda suke aikata kyawawan ayyuka Allah ta'ala ka sani kyawawan ƙarshe jamanin za mu dakata nan za mu tsaya insha Allah ta'ala in Allah ya kai gobe da safe kuma akwai dan abin da za mu iya faɗi na 'yan mintoci insha Allah ta'ala sai mu faɗi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قتل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته